أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آه، wannan sura da muka shiga sunanta suratul nuri madaniya ce kuma to yan madina ce a madina aka saukar da ita ayoyinta 64 ko 63 ko da biyu a bisa sabanin malamai sannan ana kiranta da suratul nuri saboda abin da ya gangaro na ambatan kalmar nuru a cikinta har wajen kashi daban-daban da kusan hudu ga Allahu nuru samawati Allah shine hasken samai da ƙasai wal ardi gashi kuma masalu nurihi kalmar ta sake dawa cewa dai misalin haskawar Allah samai da ƙasai sannan ga inda Allah yake cewa yahdillahu li nurihi Allah na shiryar da wanda ya so zuwa haskensa sannan Allah yana cewa wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nuri kaga duk dai kalmar nuru nuru nuru ta zo shi yasa sai ta zama suratul nuri kuma tana dauke da ma da hasassaki nau'o'in su guda biyu haske kalarsa guda biyu ce ba ta uku kowane irin haske da za a kira shi haske to kalarsa biyu ce imma haske da yake hissi haske da ake iya gani hasken rana da hasken abubuwa waɗanda duk abin da zai haska maka wani abu ka gan shi to kaga wannan ɗaya kashin kenan da kuma haske wanda shi ba a ganinsa sai dai a ji shi yanzu hasken imani a imani akwai haske to ina yake sai me shi ne yake jinsa kaga haske guda biyu ne nau'o'insa kenan to ita wannan sura tana ɗauke da waɗannan hasassakin guda biyu shi sa aka ce mata suratul nuri sura ce da take haska haske hissi hanya da ɗan adam zai bi ya sadu da Allah lafiya lau ga abin da Allah baya so ya zama a bayyana an gaya maka ta haska maka ga abin da yake so ta haska maka ga abin da baya so ta haska maka ga yanda za ka yi ka duka riski yanda ake so din har Allah ma ya so ka to wannan sura za ta haska maka tana dauke da wannan hasken sannan tana da haske tana dauke da haske ma'anawi haske da za ta idan ta gama haska domin wannan duka haske na sani ne ba lalle masani kuma yana tare da lalle imanin ba baka ganin cewa akwai waɗanda suka zo suka karanta qur'ani suka san fassara suka san komai waɗanda ba ba musulmi ba akwai su sun zo sun karanta qur'ani sun fi ka sanin abin da qur'ani yake faɗa amma ba musulmi bane kaga wannan sun ga hanyar a fili domin duk an sun gama ganin yadda ake nunawa amma babu hasken na imani to da haka to ita tana kaura da guda biyu bayan ta haska maka kuma ta baka yadda zaka ka samu wancan hasken wanda shi ba ganin nasa ake ba to wannan sura tana daga cikin abubuwan da ta kunsa hasa sakin guda biyu shi ake ce mata sunatul nuri kuma duk wani wanda Allah ya taimake shi ya karanta suratul nuri ya ji abin da yake cikinta ya ɗabbaƙa to zai samu haske duk kala biyun a zuci zai samu zai samu a ma'amalarsa zai samu a gidansa haske zai baibaye ko ina nasa ta haka eh har cikin gida ɓarai kuwa domin idan ka karanta ta kaga abin da ai za ka gaya wa cikin gidan su ma za su karɓa tsarika ne da ita kala kala kala kala na zaman lafiya na yadda za a zauna ba za a cutu ba da yadda za a zauna ba za a abubuwa daban-daban a cikin ta in an bi su haske sai tabbata a cikin zukata kuma ta keɓanta da wasu abubuwa akan sauran wasu surori yanzu an kace maka suratul baqarati in ka tashi kawai sai ka ji an ce alif lam an fara haka in an ce suratu kaza in an ji sai ka ji an fara ita sura amma ita da aka ce suratul nuri to da aka tashi fara ta kuma sai aka sake cewa suratun anzalna aka sake cewa kamar ita ce ita ce daban ma anzalnaha aka saukar da ita ta kadai ba tare da kowace ba za da abubuwa da yawa ko maudu'in da take tattaunawa abin da take tattaunawa wannan sura shine na farko haddi laifuffuka idan an yi mai haddin su to wannan sura ta faɗa wanda ya zina me za a yi masa wanda ya wanda ya bace ya yarfe me za a yi masa wannan sura ta zo da su haddi kenan sannan ta zo da maganar kubutar da sayyidatu na Aisha dan yau sai yadda ta yi anan eh da haka ta zo da magana cikakkiya kuma ba wai daga wani ba daga Allah sannan surar ta zo da ladabba kala-kala ladabin bawa tsakaninsa da Allah ladabin bawa tsakaninsa da manzon Allah dan a cikinta ne Allah yake ladabtar da sahabbai a ƙarshe ƙarshenta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar ku yake ba kar ku ringa kiran sunansa kamar yadda kuke kiran sunan ɗan uwanku dan ba irin ku bane mutum ne shi ba kamar ku ba amma eh in za ku kira shi ku kira shi ku kira shi da sunansa na take ba kira ku kira sunansa tsura ba sunan nasa eh sunan nasa ne amma ba za ku kira shi ba an hana ku ku kira ku ce ya Muhammad a'a kai dai faɗa wa ɗan uwanka in sunansa kenan amma ba annabi Muhammadu ba to wannan sura duk ta zo da waɗannan mawdu'an da zamu tattauna su insha Allah a hankali to Allah ya ce suratun anzalnaha wa faradnaha wannan sura ce mai girma dan tanwinin na ta'azimi ne sura ce wannan mai girma anzalnaha da muka saukar da ita wa faradnaha kuma muka fallanta hukunci da abubuwan da suke cikinta mun sa hukunci hukunce muka fallanta kuma sai an bi wannan hukuncin bin su kuma shine zaman lafiya wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin kuma mun saukar da ayoyi a cikinta bayyinatin ƙuru-ƙuru hukuncin su ƙuru-ƙuru yake ba gurubi ba ijmali ba komai a fili hukuncin ta yake sai dai idan ba za ka bi ba kuma ayatin dai ayoyi masu nuna akwai Allah kuma a san Allah eh ka san akwai Allah daban kuma a san Allah daban eh za ka yarda cewa akwai Allah amma baka san shi ba kuma amma ka yarda da akwai akwai wanda shi bai yarda da akwai ba to wannan matsala ce daban to kai ka yarda da kai da kai yarda da akwai din ka san shi to wata magana ce wannan kuma to ba a sanin Allah sai da abin da yake faɗa irin waɗannan da zamu ji su a wannan sura sai ya kama hannunka ka san shi sai an nuna maka da dilala ko ta aya ko dilala ta kauniya cewa baka ga kaza ba in baka san shi ba san shi a kaza dubi kaza dubi kaza dubi kaza daga nan sai ka ka san Allah din kuma haka aka fito an fi son ka san Allah kafin ka san me Allah yake so ma eh duk wanda ya san Allah da kyau ai ba zai ma saba masa ba Allah domin in ka san Allah yadda ya kamata girman sa sai ya kama ka zuciyarka sai ta kamar ta fashe wajen ban girma gare shi to za ka saba masa shi sa ke cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi imana ita kadai wasu tsoro na daga bayina wanda suka sanni masana eh to Allah ba mu san sa da zai tsare mu daga barin saban sa to sannan Allah ya ce la'allakum tazakkaru da yalla ko ku kwa tuna ku tunata da abinda wannan sura ta zo da shi na hukunci da abinda wannan sura ta zo da shi na ayoyi masu bayyana kudurar to الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله يتي الزانية والزاني ga hukunci na farko da ya fara sauka a aya azzaniyatu wazani wato sifa ce da aka shafa masucin su azaniyatu mai zina mace wazani da mai zina namiji da namiji mai zina da namiji mai- da mace wadda take mai zina amma sai aka fara macen sai aka fara cewa mace mai zina sannan aka ce namiji mai zina to wannan gabatarwa ba haka nan yake ba akwai sirri a cikinsa eh mace a kashi tamanin bisa ɗari tamanin ba ma saba'in ba idan ka ga an yi zina gudunmuwar mace ce yi in mata suna gidajen su ƴaƴayen mutane in ƙanana ne ba su aure ba in suna gidansu ba su fita ba idan ba su ba da wata dama ba in matan aure ne suna gidajen mazan su to yaya shi mazinacin zai zo ya same su ya zina su ta yaya ai babu daga kashi kaza bisa kaza na zina to mace ce take ba da wannan gudunmuwar take ba da haske sannan shi namijin ya fada amma duk yadda namiji ya kai mara kunya idan mace ko kofa babu sai ya kama gabansa ya tsaye wani wurin daban amma ba zai yiwu ba shi yasa kuma ma- namiji na ya- yakan iya wato yi tarkon mace ta kauce da yawa amma ita in ta karke shi sai yayi sa'a zai- zai kauce an gane idan idan namiji ne ya zama shi lalatacce matar san ba lalatacciya ba ce to ko da zai shawo kanta kafin a kai sai an kai ruwa rana amma in ita ce lalatacciyar to ba kyau A- an gane to da haka shi yasa sai aka fara gabatar da macen aka ce azzaniyatu baka ga a wajen sata sai aka yi wasariqu sannan aka ce wasariqatu ba a wajen sata sai da aka fara ambatar namiji sannan aka faɗi mace me yasa Ya ce, wato wato wa- wannan wannan kowa ya fi ganewa kenan yanzu kafin ka kana a ce mace ta tsallako gida wa ka kama da yawa namiji namiji dubu za ka samu baka samu mace ɗaya ba sai dai tsirni to shi za a can sai aka fara gabatar da ita kun gane a nan ma kuma ashe ita kuma gudunmuwar ta sai ta fi yawa yasa aka saka an gane Allah ce azaniyatu wa zani da namiji mai mac- nam- mai zina da mace mazinaciya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ga hukuncin nan me za a yi musu in an samu mace ta yi zina ko namiji ya yi zina Allah ya ce ku masa bulala kai ku wa bula ku bulalanci kowane ɗaya daga cikin su nawa mi'ata jalda bi- bulala ɗari to anan hukuncin ya zama ammi duk wanda ya zina bulala ɗari za a yi masa kenan ko ya aure ko bai da aure kaga ai kuma ba haka bane hukuncin na shari'a idan namiji ko mace waɗanda ba su yi aure ba ba su katanganku ba in suka yi zina shine wannan hukuncin nasu yake amma idan namiji ya taɓa aure mace ta taɓa aure aka samu aka tabbatar da zinarsu hukuncin su jefewa ne ba zina- ba ba ba bulala bace ba ba ba- ba bulala bace jefewa ne haka ya tabbata a hadisi mutawatiri haka ya tabbata ma a aya ta qur'ani da tana cikin qur'anin a cikin manan saka min ayati naunin sa da Allah yake cewa ba ma shafa aya ko mantar da ita sai mun zo da wata to akwai ayar da da can ta sauka ana karanta ta duk sahabbai sun santa الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجما فرجموهما البتا نباتا من الله نكالا من الله والله عزيز حكيم aya ce da ana karanta ta amma an shafe ta amma hukuncin ta yana nan kuma cewa da namiji tsoho wanda ya aure kenan da mace tsohuwa wanda ta yi aure in sun yi zina a jefe su azaba ce daga Allah haka ayar take da to wannan ayar babu ita a cikin Qur'ani yanzu ba a karanta ta amma hukuncin ta yana nan an gane to kaga kenan za a ce wannan ayar hukuncin jefewa ya tabbata na- da littafi ya tabbata kuma da sunna mutawatira kuma ya tabbata da ijma'i cewa wanda duk yayi zina yana da aure jefe shi za a yi wanda yayi zina bai da aure wannan hukunci shine a kansa bulala ɗari za a yi masa to shi ma bulala ɗarin ko da ainihin mara auren ne kowa mara aure bulala ɗari za a yi masa in yi zina a'a akwai wanda hamsin za a yi masa mace baiwa idan ta yi zina ita bulala hamsin za a yi mata rabin wannan da nassin alqur'ani fa alaihinna nisfu ma alal musinati min al'azab haka Allah ya ce za a yi musu rabin abin da za a yi wa ƴaƴa su bayi to mata aka faɗa a nan sai aka riskar da maza ɗin su ma ta hanyar kiyasi su ba su bulala hamsin za a yi musu to ya kalar bulala ya za a yi bulala to na farko dai ba a so a yi ta da mai ƙarfin tsiya wadda da an gama ɗarin nan mutum kuma ba sa bai gangara an gane ko ba a so a yi da mai laushin tsiya wanda ana yi tana dariya an gane umar ya sa za a yi bulala ga wani daga cikin wanda ya laifi irin haka sai aka kawo bulala wata kandagegiya sai ta a sawo a sako wata da aka tashi kuma sai aka kalan lausa sai ta a sako wata sai da aka kawo mata wasu da ishe ta wannan tayi sannan kuma ita bulalar idan mace za a yi wa bulalar a zaune ake yi namiji kuma a tsaye aka fi so eh namiji a tsaye mace a zaune saboda kada ana yi mace a tsaye sai faduwa wata iri to saboda haka sai a yi mata azumi sannan kuma shi mai bulalar abin da ake so ba a san sai ya ɗaga hannun ta an ga hammatar haka sannan ya sauke shi a ya ɗan ɗaga shi haka ne matsakaiki sannan ya tsula sannan kuma ba a haɗa da yawa ba bulalar ɗari aka ce ba to sai haɗa goma goma in aka yi goma shi kenan ba a yi haka kowace ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai haka za a yi ta sannan kuma wannan bulalar haka za a yi wa yaro ƙarami haka za a yi wa mahaukaci a su ba su da wannan haikukuncin a kansu sai dai a yi musu sai dai jan kunne jan kunne za a yi musu aka samu mahaukaci ko wani ya faɗa wannan to sai dai a yi masa jan kunne ta aziri za a yi masa ba za a yi masa bulala ɗari ba in kuma jefewa ne shi ma kuma wajen jifa ɗin wanda ya yi auren shi kuma idan mace mai ciki ce ba a jefe ta da cikinta sai an bari ta haihu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna haka sunna to Allah ya ce fajilidu kulla wahidin minhuma to fajilidu kidaba ce aka gabatar cewa ku bulalanci to yanzu in aka yi sai kowa dinnan kowa zai samu bulalansa tunda umarnin ai umarni aka ga jam'i a'a ba haka ba ku nada wanda kuka yi taffa gare shi wali da kuka yi taffa gare shi to shi zai yi bulalar ko ya nada mai bulalar to zai ya zama kenan yinsa da yake yi kamar yin ku ne an gani yanzu ba zaɓe ake yi ba idan ka zangula wani kai zaɓe shi to abin da duk yake yi kamar da hannunka ne kai ka sashi inda zunubi a ko kuna da san faɗa ne kawai haka yake ai duk wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa duk da hadisin akwai magana akan sa cewa wanda ya jibinta wani lamari wanda ya jibinta wani ɗaya daga cikin ku bayan akwai wanda ya fi shi zama mutumin kirki sai ka zaɓo wani ba shi ba to kana da lada ko zunubin duk abin da ya duk zunubin da ya kana kai kuma ta yi ma lam ya shimma ra'ihatal janna ga mutumin kirki wanda kuka san mutumin Allah ne zai tsaya da abin da yake na haƙƙi da ya kamata ya sani ga wanda shi bai da masaniya akan komai amma shi zai kare maka wata maslaharka ko kun yi daidai a wani abu wannan yasa ka zaɓe shi to ka kiyaye kanka daka cappa da ake wa shugaba wanda ya cappa ga shugaba yadda yadda azzalimi ne kuma kamar yayi cappa cewa na ya tafa je kake zalunci haka ne mana to kai ka san in ya zama zai zama wuka da nama tana hannunsa kuma kai ka san shi waye kuma kace na yadda ka je ka zama to dan Allah wannan sai an ma sai an koma wani karatu ai abu a fili yake abu a fili yake saboda haka dan Allah mu dawo cikin nutsuwar mu da hankalin mu mu ga abin da zamu idan kai abin da ya kamata kai da kyakkyawan zato tare da ka san wannan mutumin da kai wa abin da ya kamata kai ko ka taffa ko ka zaba lalle ya ganin ka ba wanda ya fi shi a cikin al'umma maslaha da kake gani ba wanda ya kai shi tsare ta ka zaɓe shi sai ya zo zama ba haka ba to wannan al'ilmu inda Allah wataƙila ya bayyana haka ne da wannan ka sani kai amma kana sane shine magana da ake wannan kana sane da mutumin banza ne kuma ka zaɓe shi saboda ko wani abu da zai baka ko wani abu da kake zato a gaba bayan ya zama shi wancan na kirkin ka baka da alaka da shi baka san shi ba amma fa ka san na kirki ne shi sa kake zaɓen sa saboda ba alaka amma fa ka san mutumin kirki ne to to to to ba ke sai Allah ya dada maka azaba ta wannan abin da kai Allah gashi ko muna muna tsantsana an gane to da ka fajilidu da aka- Allah ya faɗa da yake ku yi bulala ga mai zina ko mazinaciya ma'ana ku ku- wanda kuka zaɓa shi zai wakilce ku a wurin yin wannan aiki to kowane aiki ma wanda kuka zaɓa shi zai wakilce ku yana wakilce ku ne akan wannan aiki to kaji fajilidu kulla wahidin minhum ma mi'ata jalda sai Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillahi kada ku take ra'afatun tausayi fi dinillahi a cikin hukuncin Allah a ce ya hana ku tsaye da haddin nan nan tausayin ba wurinsa bane a ce bulala ɗari ka kalli wanda sai zina ka ga wata ƙilƙan jikinta ma wani ɗan ƙyanƙyare ƙyare ne haka ko shi wanda ya zinan gashi na ɗan wani ƙirƙire ƙe amma dai ya balaga kuma ya yi ba shi bulala ɗari kawai Allah ce kada kada tausayi ya ɗauke ku fi dinillahi a ci- a fi hukumin lahi a cikin hukuncin da Allah ya so- ya sa a yi shi wanda ya halicce shi ya fi ku tausayinsa to ba ba nan ne wurin ba kenan wannan shi ne tausayin al'umma ake jin tausayi gaba ɗaya so Allah yake a daina abin gaba ɗaya to daina shi ko ba zai yiwu ba sai da irin wannan hukuncin zai sa wani ya gani ba zai ba ba shi yasa ma abin da yake gaba na na, na, na karatu yace wal- wala taqubukum bihi ma ra'afatu fi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir yayi ban tsoro yace in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira to fa dabbu shar'an lahi ku dabbaka shari'ar Allah in kuma wa illa idan kuka ki dabbaka wannan shari'ar ta Allah fa to faraji'u imanakum a a- a duba a duba a koma a bincika imani ya yake akwai ma- akwai motsi a cikin sa don ce yayi kada ku ji tausayin wanda za ku tsayawa da wannan haddin don ni na ce a yi in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira to abin da za ku aikata kenan to idan ba ku aikata ba fa ai sai ku duba imanin naku da Allah da ranar lahira ko sai ce ne wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minina kuma da'ifatun minal mu'minina wani yanki daga jama'ar mu'minai su halarci azabahuma wannan bulalar ita ce azaba din su halarci lokacin yin bulalar wannan umarnin wanne ne wasu malaman suka ce na wajibi ne wasu dole wasu jama'a su je su tsaya sanda ake yin wannan bulalar amma jumhur suka ce a na istihbabi ne an so dai a tsaya saboda a karbi izina akwai wani wanda za a yi wa bulalar idan da kulle shi aka yi a gefe ya yi abin dama ba a yayata an san ya yi ba kuma aka sa shi a ɗaki aka yi masa bulala ya kirkire rigarsa ya fito to na ya fi masa sauƙi da a ce a zo a zo za a yi wa wani bulala yana kallo ma in ya ɗaga haka sai ya ga ko sirikinsa mai auren yarsa a sirikin ma in yi haka ya ga ga wancan ai ƙanin wasa ne ga wancan a ai ga wancan wancan ce mahaifiyar kaza to waɗannan abubuwan za su sa shi ya ji bulalar sai ta zama ma kamar nafila ce akan sa akan wannan abin da yake gani to sai Allah ya shi a halarci wannan wajen yin azabar wajen bulalan a samu mutane daga mumine su halarci wannan wurin to lalle ku a samu a halarta da
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا wannan aya tana daga cikin mafi wahalar ta haƙiƙi na fassara in ba irin su mara na'ibi ba Allah ya ce azani la yankihu illa zaniyatan mai zina ba zai aura ba sai mazinaciya aw mushrikatan ko ma mushrika wazaniyatu ita ma mazinaciya ba wanda take aure la yankihu haka ba mai aurenta shine wanda take aure din dai illa zani sai sai mazinaci ne zai aure ta aw mushrikin ko ma mushriki shine mai auren mazinaciya ba ba, ba kowa ba wa hurrima zalika ala almu'minin an haramta haka akan mu'minai to kaga ayar inda ta zama mus- wato mai iskali shine na farko dai aya tana da sababin sauka cewa sababin saukarta akwai marsar ibnu abi marsar shine wanda ah, suka kulla zancen magana aure da wata karuwa sananniya a karuwanci ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa alihi wa sallam cewa yana so ya aure ta sai annabi ya jim can sai aka saukar da wannan aya sai ce kakka aure ta falatan ke ha ba za ka aure ta ba to sai ya zama an samu wani abun da za a kalla mai yawa a cikin aya in an taho ta nan sai wani abu ya tare in an taho can sai wani abu ya tare shi ta zama mai wahala a wurin malamai ma misali to yanzu wannan labari ne Allah yake bayarwa cewa kamar labari ne ka san labari ana ba da shi ne akan ka gane ga yanda abu yake to idan labari ne Allah yake bayarwa cewa mazinaci za ka ga baya auren kowa sai mazinaciya kaga ai da la- labari kenan in wannan ne to labari in na Allah ne daidai yake shi ba a samun sabani to ai kuma ana samun sabanin wannan ana samun wani wanda shi ba mazinacin bane ka samu kuma maza ce yake aure bai sani ba bai san ma tana yi ba ko shi mutumin kirki ne ba a samun haka to kaga anan ai sai labari na Allah ba zai fitar ba da hakan za a same shi inda labarin ne ko kuma ka samu ga ita shi wani mazinacin ne amma wanda yake aura mumina ce ta Allah to kaga to labari ne kaga ba labari ba wasu suka ce to ba zai zama labari ba sai wasu suka ce to hani ne Allah yake yi cewa kada mazinaci ya sake ya auri wata in ba mazinaciya ba an gane ko mushrika sai ka ce ai to in hani ne wannan ake yi shi kuma kenan an hana shi mazinaci ya auri kowace irin kamammiya an halatta masa kenan ya auri mazinaciya kuma an halatta masa ya auri mushrika wanda kuma muna da ayoyi da Allah ke cewa la tunkihul mushrikina لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن an hana to nan kuma kenan an ce baya aure kada ya auri mumina kenan sai mai zina ko mushrika to da karo da wancan ayar da wannan to shi idan umarni ne shi ma'anan to ya abin yake shi yasa sai wasu suka ce kai ayar nan mansuhiya ce kawai an shafe ta da a zauna lafiya wace ce ta shafe ta wa anki wal ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum cewa ku auratar da waɗanda suke al'ayama marasa aure daga cikinku daga bayinku da kuma ainihin maza da bayinku mata sai aka ce ina ina waccan ba za ta iya shafa wannan ba me yasa saboda kowace mawurin da take magana daban waccan waccan magana ce ta cewa rashin wadata kar ya sa ku au ku ki aurar da ƴaƴanku ko kaza tun da gashi a can ma har Allah yake cewa min ibadikum wa in yakunu fuqaraa yughnihim Allahu min fadli kaga tukun aya kenan gashi can wala sa'af bil ladina la yajiduna nikaha to wannan da haka ayan mawdu'an su daban-daban ne ba zai yi a ce ɗaya nasu kace ga ɗaya ba wannan tana magana a umumi ne wa aikul awama wannan kuma khususi take magana to sai a yaya to sai waɗanda suka ce hani ne Allah ya hana a yi wannan suna nan tsaye har yanzu aka yi imamu ahmad yana cikin riwayarsa daga cikin ainihin abin da ya tsaya cewa har in an samu mazinaci ya auri da ba mazinaci ba sai a ɓata auren sai ce ai Allah ce ba za a yi ba hujjarsu ta ɗaya wa hurrima zalika ala mu'minina an ce an haramta yin wannan ga muminai an haramta ne suka ce an haramta auren kaji ɗaya hujjarsu ta biyu cewa ai idan aka ce haka to ya za ku yi da in ba hani ba ne ya za ku hana aka ya za ku yi da wancan asalin hadisin da annabi ya ce ba za ka aure ta ba saboda shi mumini ne ai gashi na ita mazina ce saboda haka wannan yasa suka ce ba za a yi ba to tambaya dole za ta biyo bayan su to da kuka ce ba za a yi ba to ai an ce sai dai ya auri muzinaciya ko kenan ko mushrika to kun yadda kenan ya auri mushrika sai suka ce ai abinda ake nufi da ko mushrika anan cewa duk mazinaci imma dai ya auri mazinaciya ya uwarsa ya yadda cewa laifi yake yi ta yadda laifi take yi to kaga ya auri mushrika ta uwarsa ko kuma ya zama cewa ya yi kudirin halatta wannan abin to ya zama mushriki ko ita kuma ta ce kudirin halatta ta zama mushrika to wannan dai magana ta su ta dan tsoro dororo amma anan ba da amsar wannan ba ta kai yadda ta gamsar sosai ba to shi kenan sai kuma bangaren waɗanda suka ce su kuma a'a ba haramun bane jumhur kenan malamai gaskiya cikin 70 cikin 100 sun yarda cewa wannan din na auri waccan waccan na auri wannan ba haramtawa Allah ya ba to yaya abin yake suka ce abin da ake nufi cewa mazinaci la yankihu illa zaniyatan baya yin zina sai dama da mazinaciya da ta yadda ita ma ta biye masa an gane ko kuma mushrika wanda ita zinan ma bata ma dauke ta ma laifi bace da kaga yana yi to ɗayan biyu ne ko da wanda bai bata yadda ma laifi bace mushrika kenan ko kuma da wanda bata ko da wanda ita kuma ta yadda cewa ta zama muzuna ce kamar yadda ya zama muzuna ce to to wannan shine duk wanda ya aura to ko ya auri wannan ko kuma waccan to sai ya zama cewa anan an tafi da mushtariki alama ana yake kenan kamar da shiƙili zamu zo shi kuma inda yayi magana ta to jumhur dai sai suka ce ba haramta ba illa iyaka me to ma'anar wannan nassin aya suka ce tsoratarwa Allah yake so yayi kawai shi yasa har ya hada ma da zinar da mushriki ko mushrika ana faɗa cewa bai inganta ka auri abin da sai mushriki ne yake yi ba an gane to jumhur suna kan wannan to imamu shinkidi da ya dubi waɗannan maganganun gaba ɗaya sai ce ka wannan ayar akwai rikici kuma gaskiya ba mafita daga cikinta sai dai wata ƴar makarɗaɗa ita ma da ɗan ƙaiƙayi yace sai dai domin malaman usul yace malaman usul sun yadda a ɗauki ainihin mushtariki a yi amfani alama ana yake a lokaci guda akwai abin da ake ce mushtariki yanzu an nikahu kalmar nikahu a arabiya tana ɗauka abu guda biyu tana ɗauka aure wanda ake tsama a ɗaura aure a bada sadaki akwai ba turansa aure ba to nikahu ya kunshi wannan sannan kuma tana ɗaukar saduwa ba ɗaura auren ba saduwa an gani ta ɗauki saduwa saduwa ne nikahu a nan ba ɗaura aure ba to kama tana ɗauka kuma kowanne ya zo a cikin alƙur'ani da hadisi yanzu a cikin alƙur'ani da Allah ya ce hatta ta yi kiha zaujen gaira har sai ta auri wani mutum idan ka saki matarka ɗaya biyu uku ai ba za ku rabuwar da ba za ka sake dawowa ba sai ta auri wani ko to wani aure ake nufi anan to guda biyu in aka ɗaura aure da amarya da aka yi mata saki uku sai ya zama mijin bai taka ta ba ya ce ya sake ta ba za ta dawo maka ba wallahi auren ba wannan auren ake nufi ba sai ya taka ta an gani haka ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi wani aure da aka zama ka yace la wallahi hatta ta zuki usailatahu wa yuziki usailataha sai ya karanta wannan aisha ta tanki hazau jangara nikahu anan har sai ya shiga cikin ta ta shiga cikin sa shine nikahu dukhulu shay'i fi shay'i a luga ta larabci a lugar larabci in nace na shigar da wani abu anan cikin nan to shine an kahatu kenan na shigar masa da wani abu cikin wani abu to kaga ashe kalmar nikahu tana da ma'ana guda biyu to sai shi yace to sai dai amfani da ita duk biyun a cikin abu daya anan kuma sai a ce mai zina la yankihu baya yin aure tunda wannan an yadda aure ai aure illa zaniyatan a ganabiyan lokaci zaka samu mazinaci baya aura sai mazinaciya koda shi ba ya nufi ya dauko mazinaciya bace sai ta zama ita ma irin tasa ce bai sani ba sai daga baya ka gane to kaga sai suka ce wannan magana ce aka buci hukunci a galabiya galiban mazinaci yakan fada kan mazinaciya ne aurensu to kaga wannan da aure ake sosai sai aka ce to wajen shirka fa sai ce kuma in ka ganshi yana zina to kuma wannan baya zina baya zina sai da mazinaciya wata ko kuma mushrika wato wannan sai a ɗauke ta nikahu shiga ba aure ba baya zina sai da mushrika baya aure sai da mai zina ƴan uwarsa to kamar haka aka ce to wannan shine dai yadda aka dan kakaba in an dan fahimta kuma Allahu alam iya inda ni na tsaya kenan wa urda mazalika ala almu'min na'am kuma shi duk yafi waɗannan bayanan ma muhimmanci kuma shi na fi jin daɗi wallahi tallahi da aka same shi duk wannan fa in ba a tuba bane eh san ku dija ai ta hawo da yawa idan mai zina ya tuba ga Allah ya dena mazinaciya ta tuba ga Allah ta dena lahiya lau ba magana ma duk wannan hukuncin hukuncin wani wani waye wani waye duk babu fa babu babu ana maganar kan wanda suna nan kan bakansu su mazinatan ne to to sai dai ya auri mazinaciya kuma ita ta auri mazinaci amma duk wanda ya tuba ko tare suke yi in dai sun tuba sai su auren su mana al-islamu yajibu ma qablahu to bare ma tu bare kuma kana muminin ma kafiri ba da kalan da kafiri yayi Allah kadai ya santa amma ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya tuba Allah ya ce duk komai da ya naje masa ai kaga wannan shine wallazi zalla yad'una ma Allah ilahan akhara shine hujjar wannan magana da muka yi wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi wala yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al azabu yawm al qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba an gane Allah ya ce waɗanda suke ba sa shirka ba sa bautar wani Allah tare da Allah kuma ba sa kashe rayuka kuma ba sa zina wanda duk ya aikata haka ya haɗu da abin da zai haɗu da shi a wurina sai Allah ya ce sai dai in wanda ya tuba to ba da zina a ciki ba gashi kuma ya ce wanda ya tuba to kuma in an tuba sai a ce kuma duk wadancan hukunci sai an kaga ba masa ai sun tafi su ma da tuban nasa to mu je mala والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون فقاوان هكونتين ننكما an gama da hukuncin mai zina saura hukuncin mai jifar kamammu musamman mata da zina idan haka kawai ka jefi mutum ko mace da zina kamammiya me hukuncinka wannan aya shi abinda suke faɗa kenan Allah ce wallazina yarmuna al-muhsanati waɗanda suke jifan muhsanati katangaggun mata kamammu me hukuncin su Allah ce kafin hukuncin sun malam ya tubi arba'ati shuhada'a ba ba za a iya jifan mace da zina bane ba amma in an jefe ta a zo da shehu guda hudu wanda za su tabbatar da cewa abinda aka faɗa din hakan yake cewa an kama zinan ƙarara ba guda uku ba da a zo da shaidu guda uku ba na hudun na ukun bakin su ya tsirraf sun gani sun gani sun gani amma ba na hudu sai an masa hukunci bulala za a yi masa sai an masa hukunci saboda haka sai guda hudu gaba ɗaya sun haɗu kuma guda hudun sai maganarsa ta zama duka iri ɗaya yadda wannan ya ce ya gani abin da ya gani wannan ba zai rage ba ko bai ƙara ba ya zama cewa ka ambaci zina ga wata mata wadda take kamammiya ko baka zo da shaidu guda hudu da za su shaidar da abin da ka faɗa ba Allah ya ce fajil duhum shi ma wannan ku masa bulala bulala nawa Allah ya ce 80 na jaldatan bulala bulala 80 za a yi masa duk wanda ya wannan hukuncin sa a yi masa bulala tamanin kuma sarihi cewa ka ce mazinaciya ko ka ce wa- ka ka kalli ɗansa ka ce ɗan mazinaciya a yahu duk wannan sarihi ne to wanda ba sarihi ba fa wanda ya zama baka fito fili ba to shi wannan sai a bashi ga al'ada ku idan lalle hakan abin yake nufi a duk al'ada an gane abin da ka nufa shi ma sai ya hau sai ya zama an maka hukuncin da aka yi wa wancan wanda ya sarihi din wala taqbalu lahum shahadatan abadan kaga hukunci uku Allah ya ce ayi musu na farko ayi musu bulala 80 sannan sai Allah ya ce kuma kada a kada a sake karɓar shaida akan komai da za su yi shaida ka a karɓi shaida a wajen su har abada abu na biyu kenan shaida ta uku wa ulaika humul fasiquna kuma waɗannan an buga musu stamp na tambarin fasikai ne kaji uku kenan to kaga lalle mutane su kama bakin su daga barin sakin abubuwa akan mutane ba tare da tabbas ba to yanzu sai aka samu wani ya jefi wata da zina tunda ba shari'a addinin musulunci ake yi ba bare a danke shi a ce ya zo da shaidu guda hudu sai ka gama a gidan rediyo ma wani zai zo ya faɗa ma sai abin da muka sani wance ce kaza ce ba fa magana ta wasa ba ce to idan ba a samu haka ba to waɗannan abubuwan da Allah ya faɗa bulalar ka je ba a yi ma ba shaidar dama can kai ba wani neman ka ake kaje ka shaidar ba fasikancin kuma dama a fili yin sa kake yi to ka haɗu da Allah ba wai abin ya sauka daga kanka bane za ka haɗu a wajen Allah sai an maka hisabi daidai da irin wannan na duniya a kuma a lahira za a yi mashi kasan kuma ai gara a yi ma na duniya ko to
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم to kaji to yanzu da an bar magana akan waccan idan mutum yayi wannan yarfan ko yayi wannan kagen to dole ɗayan ukun can ko dukkan ma ukun nan sun haushi ga bulala gashi ba za a karɓi shaidarsa ba gashi ya zama fasiki sai Allah ya ce illal ladina tabu min ba'da zalika sai dai rahamaka ya rabbi Allah ne rahama ne yace sai dai wanda fa suka tuba duk wanda ya tuba min ba'da zalika bayan abin da yayi na yarfe ko abin da yayi na kage ya tuba bayan tuban kuma wa aslahu suka gyara ayyukansu to tuban mai yarfe in yayi ya kage ya zai yi ba da hakuri zai yi ya ce kuma shi ƙarya yake yi kuma ya nadama ya tuba ga wanda ya to shi kenan ana fatan Allah ma ya gafarta masa an gane wannan kenan to amma duk da haka ko yayi Allah ya ce wa aslahu sai an ga sai an ga ya gyaru aikinsa ya gyaru ko kunan azaba ya ga za a yi masa shi sa yace ya tuba to sai sun gyara to in sun yi wannan Allah ce to Allah mai gafara ne mai rahama ne shikenan ba komai abinda za a yi masa an yafe masa kuma Allah ma ya yafe masa to malamai sai suka shigo da hukunci hukunci anan to anan kun ji hukunci uku Allah ya jero na farko za a yi masa bulala na biyu ba za a karɓi shaidarsa ba na uku kuma zai zama fasiki to dai Allah ya ce sai in ya tuba to wannan in ya tuba diya diya share waɗancan guda uku ya koma guda uku in ya tuba ba za a masa bulala ba gashi an kama sa kirkiri ba shi da shaida yayi kage dan ya ce ya tuba sai a fasa bulala kuma dan ya ce ya tuba shikenan za a cika gaba da karɓar shaidarsa duka ukun sun dawo aka ce a'a biyu dai abu hanifa ya ce ko ɗaya ma wannan tuban a wurin Allah zai amfane shi fasikancin fasiki ne kawai wannan har yanzu mu a wurin mu ko ya tuba fasiki ne ko ya tuba ba za mu karɓi shaidarsa ba wasu ka ce a'a maganar dai da abu hanifa yake yi na ƙarshen kaɗai abin ya fowa tunda Allah ya yafe masa to fasikanci ma ya tashi abin da abu hanifa yake nufi kenan to kaga sai dai in ya tuba tuban ya koma wa me na ƙarshen fasikancin da aka ce shi fasiki ne to inda ya tuwo to shi ba fasiki bane to amma a wajen Abu Hanifa sai an masa bulala ko shaida har abada ba za a ƙara karɓa ba amma a wurin sauran su Maliku da sauran malamai a'a abin ya koma wa abu biyu na farko ba fasikin bane kamar yadda shi ma Abu Hanifa yace ba fasiki bane na biyu kuma za a ci gaba da karɓar shaidarsa daga nan adalcinsa ya dawo inda ya tuba ga Allah an ga ingancin tubansa abinda dukkanin malamai suka haɗu bulala ce ba za a daina ba ba wanda ya ce har bulala ba za a yi ba a ita bulala fa sai an yi ta in dai babu shaidu amma waɗannan biyu su ne ta iya sauka su saraya to
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين wallazina yarmuna azwajahum Allah ya ce duk waɗanda kuma suka jefi matayensu da zina walam yakul lahum shuhada'u kuma ba su da shaida akan cewa sun tabbatar da zinan nan da matarsu ta yi gashi kuma sun sun ambata ta illa anfusuhum ba su da shaida sai kansu su kadai suka gani fa shahadatu ahadin arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqina to wannan ayar lokacin da ta sauka cewa ayar baya ɗin kai da ta sauka cewa duk wanda ya zargi mata mace da zina kamammiya wadda ba a san tana yi ba ko bai zo da shaidu guda hudu ba to bulala tamanin ta hau kansa in za ta sauka kenan kaga sai dole an zo da shaidu guda hudu a lokacin sai ɗaya daga cikin sahabbai sa'ad sai ce yanzu haka wannan aya ta sauka ya rasulullahi sai annabi ya ce ku mutan madina kuna kallon shugaban ku abin da yake faɗa yace wallahi ya rasulullahi ba ina magana akan na yarda da ingancinta na yarda da hukuncin da ta yi amma mutum yanzu sai ya zo ya samu mace da matarsa sai ya tafi sai ya tafi nemo shaidu guda hudu ai sannan kuma yayi abin da ya gama ya tafi sama sai ƴan uwansa mutan madina suka ce ya rasulullahi ai hakuri wannan da kake gani kishin da Allah ya dora masa ya kai ya kawo saboda tsananin kishinsa shi tun da yake bai taba auren wanda ba budurwa ba saboda kai ya zama wani ya santa ma sannan bai taba sakin matarsa ba cikin kabilan mu wani ya taba harayya aure ta saboda an san kishinsa to shi sa ya ji wannan ana cikin wannan maganar sai ga Hilal bin Umayya ya faɗo a burgice shi irin hakan ma ta faru a kansa kuma ya gano wani ya ya samu wani har ya faɗi sunansa cewa ya yi tarayya da matarsa sai sahabbai suka ce to muna cikin wancan ibtila'in na sa'adu ga kuma wani ya faɗo kuma saboda haka yanzu wannan dole ba yanda za a yi bulala tamanin kawai sai ta hau saboda Allah ya ce ba yanda za a yi in baka zo da shaidu guda hudu ba to shi kuma kawai ya zo ba shaidun guda hudu kuma ya tabbatar ya faɗi cewa ga wanda ya gansu ya yi tarayya da iyalinsa shi kuma wanda ya faɗa ɗin ran sai ce wallahi gaskiya nake yi wallahi gaskiya nake yi su kuma suna ta jin tsoron annabi har ya aika a zo za a yi masa bulala tunda ba shaida sai wannan aya ta sauka yanzu wanda muka karanta illal ladina tabu ba za ku na gaba illal walladina yarmuna azwajahum wanda duk suka jefi matansu da zina walam yakul lahum shuhada kuma ba su da shaidu illa an fuso sai su kadai kansu to ga mafita sai ce wallahi ya rasulullah na san dama Allah ta bani mafita dan wallahi gaskiya nake eh ga mafita me kace mafitar Allah ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqina abinda zai yi shine shaidar ɗayan su zai tsaya da ita shi wanda ya jifa zai yi shaida har guda hudu ga Allah cewa wallahi gaskiya nake faɗa haka na gani wallahi sai yayi so hudu cewa ina ina da gaskiya a cikin abin da yake faɗa to shaida ta biyar me zai ce malam والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين shaida ta biyar da zai yi rantsuwa ta biyar da shaida ta biyar kenan da zai sai ce wallahi idan ba gaskiya ba ina shaidar da cewa na ganta ina mai gaskiya cikin abin da nake faɗa in ba gaskiya nake ba inuwar Allah ta tabbata a kaina to mu je
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن to الكاذبين idan ya gama wannan shi din hilal bin umayya yayi wannan din ya shaida ta daya ya shaida ta biyu ya shaida ta uku zai ta biyar sahabbai suka ce ka duba ba abinda zaka faɗa din cewa zaka yi tsinuwar Allah ta tabbata akan ka in ka san ba gaske bane ba kuma baya gara ai mabulala yace wallahi Allah ba zai azabta ni ba yanda ya sauke min bulala is- da wannan sauka ayar tunda ba dan awai ayar ta sauka ba ai sai an masa bulala to haka Allah ba zai azabta ni ba domin gaskiya zan faɗa sai cika sai aka ce sai kuma ke ke ma ke haka ya darau an hal azaba aza abinda zai dauki yana iya dauki yana dauke mata azaba me an ta shahada arba'a shahadatin billahi a ce ita ma ta shaida so hudu irin yanda yi ta ce ita kuma wallahi ƙarya yake yi a cikin abin da ya kaya ya faɗa wallahi ƙarya yake ina shaida ƙarya yake in ta yi ta hudu ita ma da ta yi guda hudu da aka shi duba abin da kike faɗa abin da zaki faɗa na biyar halaka ce aka ce sai ta yi jim ta ɗan so ta tage sai ta ce wallahi ba zan kunyata ba in kunyata al'ummata ba sai ta yi guda hudun ta ce ƙarya yake sai ta cika ta biyar ɗin ta ce ne والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين dama ta biyar ɗin shine matar sai ta ce na yi shaida wallahi fushin Allah ya tabbata a gare ni in gaskiya yake yi shi kyaye la'anar Allah ta tabbata a gare shi idan ba gaskiya yake ba ita kuma anan sai ta ce in ƙarya yake kenan shi ko ita kuma sai ta ce ni kuma fushin Allah ya tabbata a gare ni idan ya kasance cikin masu gaskiya sai ta ƙarasa ita ma to idan wannan ya faru sai me kenan me za a yi abubuwa guda biyar ne suke faruwa na farko idan an wannan zai zama shi mijin an ɗauki bula daga kansa sannan ɗa idan da ɗa a ciki ya kori a wurinsa sannan dole za a raba su sannan kuma za a haramta haɗuwarsu a gaba ma har abada abu na biyar idan ita ba ta yi ba an ɗora mata haddi to idan ta yi yayi kamar nan da suka yi gaba ɗaya me zai faru shi kenan sai abu uku ya dawo ita ba za a yi mata haddi ba shi ba za a yi mata haddi ba amma an raba su har abada an raba su kuma sun yi rabuwa har abada kuma inda ɗa ɗanta ne shi ne abin da za a yi haka aka yi ɗin kuma to ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم badan falala Allah akan ku ku bayi da rahamarsa ba da ya aje irin waɗannan dokokin da mafita idan wani abu ya faru ba yanda za a yi da kun zama cikin kunci da kun zama cikin wahala ba dan wannan ba kuma da sai in ba dan falala Allah ba da rahamarsa da idan haka ta faru sai wani abu ya sako daga sama ya ce kai ne mazinacin ko ke ce mazinacin ba shikenan ba an gama to Allah dai saboda rahamarsa ya rufe asiri akwai sutura wanda ma yayi ya hadu da Allah kawai sai an je can Mm. kuma cewa ubangiji tawwabun hakimun ne Allah mai yawan karɓar tuba ne kuma mai hikima ne Mm. ina son mu kai ga inda za mu kwana ne saboda yanzu ai za a ce yanzu kamar ita a ƙarshe ta ce shi a ƙarshe ta yi la'anar Allah ta tabbata a kansa in ƙarya yake ita kuma ta ta yi fushin Allah ya tabbata jawo kansa bala'i to wannan ku je ku duba ku gani da la'ana Allah da fushin Allah wanne ya fi zama bala'i ga bawa duk dai bala'i ce tuku yawwa to sai dai kuma a je a ga- a gano wanda ta bi to mu je aya malam إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم kafin fassara ayar yana da kyau ya zama muna da shimfiɗa mai kyau da ayar za ta hau kanta na farko dai wannan aya ita ce farkon kissa abin da ya faru ga sayyidatu na Aisha din ita ce farkon kissar wannan ita ce farko malaman siyar sun haɗu akan cewa wannan kissar da abin da ya faru ya faru ne a wani yaƙi da aka ce da ake ta waqatu al-muraisi ko ko banil mustalih yaƙin da aka yi na muraisi ko kuma banil mustalih a nan abin ya faru sun yi ittifaki a haka abinda suka yi saɓani yaushe ne ɗin wani zamani ne duk da a can ɗin ne wasu suka ce shekara ta hudu daga hira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wasu suka ce ba haka ba to kafin fassara aya kamar da nake ganin ya kamata mu karanta ingantaccen kissa tarihin da ayat ta sauka a kansu ayoyi guda goma ne Allah ya sauka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a jere akan abu ɗaya akan ita wannan waƙiyar to ya kamata ka mubu ayoyin guda goma mu karanta yanda abin ya faru kuma daga wadda abin ya faru da ita akwai Bukhari da Muslim duk sun rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda da hadisin Urwa Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada an yakhruja aqra'a bayna azwajihi fa ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu annabi ya kasance idan yana so zai fita yaki ko tafiya to matarsa sai yayi ƙuri'a tsakanin su duk wanda ƙuri'ar ta fito to da ita za a tafi an gane Aisha ta ce fa aqra'a bainana fi gazwatin gazaha fa kharaja sahami fa kharajtu ma'a rasulillahi sallama ba'da ma nazala al-hijab fa ana uhmalu fi hawdaji wa unzalu fihi tace sai annabi sallama ya mana ƙuri'a a wani yaki da zai fita sai kuma ya zama rabona a ƙuri'a shi ya fito cewa da ni za a shikenan a wannan lokacin an saukar da hijabi kuma a lokacin an yi mana darbuka abin da ake cewa darbuka shine kamar doki ko raƙumi sai a ɗan wata ɗan wani ɗan ɗaki a kai da za a gyara shi sai mace ta hau shi ya su suka fi hawa sai zama ba a ganin su kamar da labule a ciki yana tafiya abin da su suna kai shimfiɗa a kansa amma ba a ganin su to Aisha radiyallahu anha sai ta ce sai aka yi min wannan sai aka ɗora ni akan abin hawa sai muka tafi tace fasirna hatta idza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gazwatihi tilka waqafala wajarana min almadinati qafilina adana lailatan birrahil tace sai muka tafi muka je wannan yaki aka gama yaki an dawo hamma mun kusa zuwa shiga madina sai aka sauka sauka hutu da ake yi a gyara a kintsa to wannan saukar da aka yi an gama wannan saukar sai kuma aka yi shela cewa to kuma za a tashi za a ci gaba da tafiya a karasa ta ce fa qumtu hina adanu bir rahili fa mashaitu hatta jawaltu jaysha falamma qadaytu sha'ani aqbaltu ila rahli fa idan iqidu li min jaz'i zafarin qadin qafan tamantu iqidi ta ce ana kokarin shirye-shiryen a tafin sai na ji ina son in biya bukatata kaga kai ya zama an tafi a hanya kenan in ga ina da bukatar a sauka kuma ta ce sai na ɗan shiga ɗan can gefe ɗan daji haka na shiga wurin don in biya bukatata na gama biyan bukatata wato ta ƙiyarta abin da za ta yi da abin da dawowarta zai zama cewa ba a tafi ba to ta gama biyan bukata ta tafi duba wuyanta sai ta ga babu maratayinta da aka yi na wani dutse mulawwar na yamani baya nan sai ta zaci a wajen tsugunan a nan ne ya tsinke ta tsaya duba shi ta duba shi ta duba shi tana son tana son ratayenta ta ɓata ɗan lokaci a wannan wurin kuma sai bata gan shi ba duk da haka ta ce wa habata nibtiga'uhu wa aqbala ar-rahadu allazi kanu yarhaluna li fatamalu hawdaji farahaluhu ala ba'iri allazi kuntu rakibtu wa hum yasibuna anni fihi ta ce ina cikin wannan duba abin su masu ɗauka na wanda suke janye da wannan raƙumin da nake kai sai suka zo sai suke zata ina cikin wannan darbukatawa sai suka tashi raƙumin sai suka bar tafiya kawai haka ba kowa a ciki to akwai wani abin da zai bada tambayar ah ya za a yi ba za su gane nauyi da mutum ba wurin daga abin sai ta ce wa kanan nisa'u in zaka khifafan mata a wannan lokacin ba su da nauyi yan sauƙaƙa ne lam yusqilukunna laham nama bai nawaye gare su ba inna ma ta'kulul ulqa dan min ta'ami dan abinci kadan kadan ake samu na ci zaka fallan yastankir alqawm khifatal haudaji mutane ba su gane rashin nauyin ba da matan ba nauyin gare ni ba ga ta kuma karama a lokacin fa ba'sul jamala sai suka tashi raqumi wa saru suka tafi fa wajadtu iqidi ba'da mastamarra jaysh sai suka tafi ni kuma da na dawo sai na tarar da sun tafi to kuma inda raqumin ya tashi ashe a nan tsakiyar ta ta tsinke da ya tashi ba ya tafi ba sai kuma na samu ratayen nawa a wurin amma kuma abokan tafiya sun riga sun tafi ice fa amamtu manzili alladhi kuntu bihi wa zanantu annahum sayabqiduna ni fa yarji'una ilayya sai na nufi sai na zauna wurin da suka san cewa nan ne inda nake zaune inda inda raƙumin ya sauka ai kuma wuri aka yi mata dan wuri to da ta zo ta zaddara raƙumin baya nan ya tafi kuma ta ga abin hawan ta ga maratayinta sai ta koma inda aka san dama can anan take tace ina zaton saboda in suka gane cewa a cikin nan bana nan za su dawo a dawo kuma a dauke ni tace fa baina ana jalisatun fi manzili galabat aini aini fa nimtu ina nan zauna a inda nake sai bacci ya dauke ni sai nayi bacci wa kana sufyan ibn mu'attal sulami thumma zakawani min wara'il jaysh fa adlaja fa asbaha inda manzili akwai sufwanu ibn mu'attal shi dama yakan zama a baya a cikin taro don saboda kowane abu aka manta ma in ya zo ya gama duba sai ya taho da mai shi da shi to yana can yana abin ɗinsa sai ya taho ya zo inda karafta sun tafi yana duba duba sai ya ga motsin mutum fara'asawa da insani sai ya ga duhu duhun mutum domin a lokacin magariba ta taho amma da sauran ɗan haske fa'ata ni sai ya zo inda nake fa'arafa ni sai ya gane ni ke wa kana ra'ani qabla al-hijabi tun kafin a saukar da hijabi ya kasance ya sani fastai qalsu bistirja'ihi sai naji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta ce dama bacci take ba yace wannan istirja'in nan sai farkar da ni daga bacci hina arafa ne fa khammartu wajhi sai na sa lillibi sai na rufe fuskarta bijil bani wallahi tace rantsuwa da Allah ita ce rantsuwa ta ma kallama ni kalimata daga inna lillahi din nan kalma ɗaya bai ƙara cewa da ni ba wala sami'tu minhu kalimatan ba ma wata kalma da ni ji ko ba da ni yake ba garastu ja'ihi banda wannan inna lillahi din hatta ana kharahilatahu fa wa ɗaya ala yadaiha farakituha har ya tunkuyar da abin hawan nasa shi ya zo gaba inda nake ya kau da kai ya tunkuyar da raƙuminsa ya durƙusar da shi ni kuma na tashi na hau faqadimna almadinata yana janye da raƙumin shi yana ƙasa ni ina sama sai muka gabato madina to sanda muka gabato madina sannan gungun jama'a duk ba a riga an shiga madina ba an dan tsaya faqadimna almadina fastakaitu hina qadimtu shaharan fandalaka yaqudu firahila sai ya zama yana jaye da wannan abin hawan nawa hatta atainal jaisha har muka zo muka samu rundunar ba da ma nazalu bayan sun sauka mugiri na fi na harin zahirati suna masu tsananin jin zafin rana saboda saboda bala'in zafin rana da ake yi sun sake tsayawa don su dan huta fa halaka man halaka a nan ne fa wanda ya halaka ya halaka sai aka ga safwani ya taho yana janye kuma gani akan laƙumar safwanu wa kana alladhi tawalla al-ifka wanda ya fara dora tukunya kage cewa ai to a ya akai haka Abdullahi ibn Ubay dan Salula shugaban munafikai shikenan tace faqadimna al-madinata sai muka shigo Madina a haka ita bata damu ba bata ji ba ma ba abinda ta sani sai ta kai tu hina qadimtu shaharan ta ce lokacin da muka shigo madina bayan mun shigo gida na samu rashin lafiya kusan wata ɗaya wannasu ya fi na fi ƙauli ashabil ifiki a can waje kuwa jama'a suna ta magana akan cewa a'a kun ji abin da ya faru ana ta yaya da wannan magana ta ƙage ta tsakanin shi safwanu da ita aisha ta ce amma ni la ashuru bi shay'in min zalika ni ban sani ba ban san abin da ake ba وهو يريبني في وجهي أني لا أريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطفة الذي كنت أرى منه هنا أشتكي أما دي أخي وانا أبن دي باني ساين ناجي علامة أخي أبن دي نظر غاتشاي وانا أبن أفاروا كودا بنسم ميئن با تشي سبو دي بند لا تيا أون وطا لا أما سينا مسلسي يند النبي يكي من يكي من توسى سامن يند نكي فهمتر إرين يند يكي من na so da lallashi sai na gaban ga haka ba a wannan rashin lafiyar ta kawai inna ma yadkhulu alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu thumma yaqulu kayfa tikum thumma yansafi fa dhalika alladhi yuribuni yaribuni tace kawai in annabi ya shigo ya san bar da lafiya sai ce kaifa tikum ya mara lafiya marasa lafiyar naku kuwa ya kalli wani wuri sai sai tambayi yaran ya jikin mara mara lafiya ta ce to wannan ne ya bani alamar din cewa akwai wani abin da ya faru amma ta ce ban san la ash'ur bi sharri ba sharrin wancan nake zato ba na dauka wani abu ne masa ba wancan abun ba hatta kharajtu ba'da ma naqahtu bayan na dan samu lafiya wata rana sai na fita mai fa kharajtu fa kharajat ma'i ummu mistahin akwai ummu mistah sai muka fita tare da ita za mu je ina kibalal masami wa huwa mutabarrizuna zamu je ina son mu je can daji ta raka ni wajen dan biyan bukata domin a wannan lokacin idan za a biya bukata sai an dan bar gida kaɗan an dan shiga wani wuri wa kunna la nakhruju illa layla mun kasance ba ma fita sai da daddare muke fita wajen biyan bukatan mu laylan ila laylin wadhalika qabla an nattakhidha al-kunufa qariban min buyutina wannan kafin a ce mu gina ban daki kusa da kusa da mu a gina mana ban daki wa amruna amrul ardi a wannan lokacin lamarin mu kamar lamarin larabawa ne mun ki mu gina ban daki da farko saboda larabawa ba sa son su tarayya da abin da yake na na na najasa a kusa da su yace fan talaqtu ana wa ummu misal tace sai muka tafi wannan wurin biyan bukata ummu misain tana tana raka ni ummu misain din nan ita ce yar abi ruhumi ibn abd munafid kuma kuma mahaifiyarta bintu saharin ce bin amir khalata abubakar siddiq danta kuma sunansa Misdahu ibn Asasin abin da yasa ake ta faɗa wannan asal ita mai rakiyar nan ake faɗa ita ƴan wance ce ɗan wanne ne kuma tana da ɗa mai suna kaza ɗanta yana cikin waɗanda suka suke yaɗa wancan abin kuma ta ce fa'aqabaltu ana wa ummi mistahin ibala baiti bayan mun dawo daga wajen biyan bukata mun dawo za mu shiga ɗaki wa qad faragna mun gama abin da muke yi min sha'anina daga sha'aninmu fa akarat ummu mitsahin fi nirqiha sai ita ummu mitsahin din nan sai dan wani abu ya dan rike mayafinta fa qalat sai tace ta isa mitsahu kasa irin wani sai wani abu ya fur ya fito sai tace halaka amana ta isa ai halaka mitsahu mitsahu ya halaka danta kenan saboda ita ta san abin da yake faruwa din kuma ta san da danta a ciki sai ta ce danta ya halaka a gaban kuma Aisha din fa qultu laha sai nace ta bisa ma qulti ya kike fada wannan kirda abin da kike fada ummi da akan danki kike baki haka atusibbina rajulan shahida badar bayan danki fa ya je yakin badar kuma kike ga mata haka fa qalat ai hamta awalam tasma'i ma qala habba ya uwa baki san abin da yake fada ba qalat qultu ma qala tace me yake fada fa akhbaratni bi qawli ahli al-ibk anan ne ta ba da labari da duk wannan kage-kagen da ake mun ashe wannan ganin mu da aka yi ashe ga abin da aka ce ashe ga abin da aka ce ashe ga abin da yake ta zagayawa a gari fazzatu maradan ala maradi sai rashin lafiya sai na koma rashin lafiya kuma rashin lafiya sai tun da dukkan rashin lafiya ta falamma raja'atu ila baiti yayin da na shiga can cikin daki na wa dakhala alayya rasulullahi sallama ta'ani tana nufin lokacin da ta dawo cikin daki kuma ta rabu da kowa ta shiga cikin ƙuryar daki shikenan sai manzon Allah ya sake dawowa irin yanda yake gaida ita ije kaifa tikum ya ya kuke waɗannan marasa lafiya fa qultu sai nace da shi ata'azanu li an ati abawaya lalla ina son kai min izini in je wajen mahaifana qalat wa anna hiya idin uridu an astaqina al-khabara tace abin da yasa nake so in je wajen mahaifana ina so in je in tabbatar da wannan labarin a wajen mahaifana wato bata jima ta ji daga wurinta amma tana son tabbaci tukunna shikenan tace sai manzon Allah ya min izini fajitu abawayya sai naje wajen Abubakar da mahaifiyarta fa qultu li ummi sai na fara magana da mahaifiyata nace ya ummata ya mahaifiyata ma ya tahaddathu nasu wai da Allah me magana suke me mutane suke cewa akai na qalat ya bunayyati tace ya haba ƴaƴata hawwini alayki sauƙaƙa wa kanki fa wallahi laqalla ma kanat ra'atun qadwa dhi'atun inda rajulin yuhibbuha wal hadha ra'ib illa kasarna alaiha tace ai bari ki sani mana ba zai yiwu a ce ga wata mace wadda take mai kima irin ki ba ma'abuciyar daraja ko mijinta yana santa sai ta haɗu da abubuwa da yawa musamman a ce tana da kishiyoyi dole sai kasarna sai sun yawaita maganganu na wasu abubuwa da aibobi abinda ba haka ba sai ya faru a kanta qalat tace fa qultu subhanallahi kaga duk wannan daga mahaifiyarta ta san abu ya faru kin kenan sai tace subhanallahi awala qad tahaddasa an-nasu bi hadha yanzu jama'a suna fadar wannan a kaina qalat fa baka yi tace wallahi sai sai kuka na koma ina kuka a gida tsawon wannan daren har da safe la yarqauli dam'u babu kakkautawa wajen zubar hawaye wala aktahilu bi naumi bacci ni kulli da bacci wallahi ban ƙara yi ba hatta asbaha har na wayi gari ina kuka fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib washe gari sai annabi ya kira ali dan abi talib wa usama bin zaid radiyallahu anhu ba da shi da usama dan zaid hibbin nabi ya kira su hina salbasal wahyi a wannan lokacin kuma an tsara wahayi ba a ce wa annabi komai ba akan ma wani abu ba a ce ba dai ma a kanta ba ce komai ba yasta amiru ma fi firaki ahli ya kira aliyu da usama yana gaya musu halin da yake cikin cikin kunci yana jin abin da ake yi a can ga kuma maganar iyalinsa ga annabi ba cikin jin daɗi sai ce to ni ina ganin zan rabu da iyalina yana neman shawararsa akan rabuwa da iyalina qalat tace fa amma usama bin zaid amma usama dan zaid fa ashara ala rasulillah sai ishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi daga abin da ya sani shi kai ya rasulullah wallahi matakka matakka Allah ba zai jarrabe ta da wannan ba sai ya gaggaya masa maganganun zai samu nutsuwa wa billadhi ya'lamu lahu fi nafsihi min al-wuddi da kuma abin da ya sani na ainihin yanda tsananin soyayya da nake wa annabi da yake min da kuma ahalinsa ahalin gidan annabi katangarsu abin da zai ratso su to usama kenan wa amma aliyu ta ce amma aliyu shi kuma sai ya kalli damuwar annabi ba damuwar aisha ba an gane shi kuma ya kalli damuwa nan sai ce a ya rasulullah in kana cikin kunci ne to Allah bai kuntata maka ba da haka Allah bai takaita maka cewa sai ka zauna a cikin kunci da iyalin da kake cikin kunci ba shi kuma ya faɗi haka amma shi ma sai na Ali sai ya ce da shi amma wa in tas'alil jariyata tasduquk ka tambayi hadimarta halinta ita ta fi mu duk sani ita za ta fi gaskata magana a kanta fiye da mu ji sai na ali shikenan sai sai na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace fa da Allah sallallahu barira sai annabi ya kira hadimar Aisha barira fa qala ai barira sai ce ya ke barira hal ra'aiti min shay'in yuribuki dan Allah kin taba ganin wani abu da zai baki kokanto ko da kyar game da Aisha qalat bariratu la tace wallahi ba taba ba wallazi ba a saka bil haqq ina maka rantsuwa da ubangijinka da ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu alaiha amran idan naga wani abu ma da wani abu dan aibi da nake gani a gumi da zan faɗe shi akanta akanta sai dai ban ba zan faɗi wani abu fiye da annaha jariyatun hadisatu sinni cewa ita gashi karamar yarinya ce ba ta da shekaru da yawa idan ta kwaba gari wanda za a yi abinci sai ta bacci har dabbobi su zo su cinye inda wani aibi da nake gani tana da shi sai wannan shikenan a nan kuma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu abin da yake so na shaida da za ta bashi inda yanda abin yake shikenan fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi fasta'azara yawma idin a wannan lokacin kuma sai ya doshi jama'a kunzumin jama'a aka yi taro a masallaci sai ya nemi a yi masa hanzari ne hanzari cewa in yayi hukunci ga wani wanda yake wannan sharrin kar a zarge shi ista'azara min abdullahi bin ubay bin sulayla bin bin salula tunda shi ya fara yin abin shikenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal minbari annabi sai ya hau kan minbari yace ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmi mai ya azuruni min rajulin qad balagani azahu fi ahli baiti waye zai dauke min hanzari waye zai dauke uzurina ta wato maganin mutumin da yake cutar ahalina yake da magana akan ahalina ta cuta fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira wallahi ban san komai akan ahalina ba sai alheri wannan shaida ta ta isa walaqad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira kuma sun faɗi su masu kagen sun faɗi bayan ahalina ba abin da na sani akan su sai alkhairi kuma sun faɗi cewa wai wannan abin ya faru da wani mutumin da shi ma wato kadako ne na alheri ba a san komai ba taɓa jin komai akan sa ba sai alheri shi wanda ake faɗa cewa abin ya faru da shi faqama sa'ad ibn mu'adh ɗaya da sa'ad ibn mu'adh al-ansari sai ya tashi mutumin madina sai ya ce ya rasulullahi ana a'aziruka minhu ni zan ɗauke maka wannan hanzarin zan maka maganinsa in kana min al-ausi darabtu unuqahu in yana daga cikin ausi to zan zan zan zan zan killa wayarsa shine maganinsa wa in kana min ikhwanina in kuma yana daga cikin hazrat yan uwanmu amartana fa fa'alna amaraka faɗi yadda kake so a yi abinda za a yi kenan قال عائشة تتي فقام سعد بن عبادة شي wannan sa'ad al-ansari yana cikin mutanen hazrat shi kuma yana daga cikin mutane hazrat shi kuma sai wani wanda ya tashi ko shugaban mutanen aus sai ya ce wa huwa sayyidul hazrat ce wa qala kaba da zalika rajulan salihan shi wanda zai magana nan da zamu je yanzu mutumin kirki ne walakin ihtamatu hamiyya sai dai kishi ya ya tashi shi wancan da ya tashi sai in yana cikin wayan kabilar su waɗannan ya sare wuyansa amma in mutumin yana cikin kabilar su shi mai magana wancan na farko to a faɗi yadda za a yi kaga bai shi da sare wuyan ba to shi na wannan yan kabilar shi kuma sai ya tashi sai ce ƙarya kake makiyin Allah to shi wannan mai maganar sai aka ce shi ma fa mutumin kirki ne amma ba yana kare wancan munafikin bane sai dai yana kare kabilanci ne da aka jefa abu akan kabilar su ba a jefa akan wancan ba an gane sai yace kazabta al'amrullahi la naqtulannahu ko ana ko yake sai mun kashe shi fai ɗanka munafiku sai munafiki ne tujadilu anil munafiqina kawai kai a'a sai shi wanda yace ƙarya take din da yace ko a cikin mu yake ba za ka kashe shi ba tunda sai idan a cikin waɗancan yake sai ne zai kashe shi in a cikin wancan yake ko a faɗa yanda za a in ma an ce a kyale shi a kyale shi to sai shugaban can ya tashi ya ce a'a ƙarya kake yi wallahi ko a cikin mai yake ba za ka kashe shi ba sai kuma wani ya tashi shi kuma daban sai ya ce wallahi ƙarya kake sai mun kashe shi to sai faɗa da ya faɗi taso wannan ya ce ba za a kashe ba wannan ya ce ko ana yake sai an kashe wannan ya ce a in a cikin mu yake sai dai a faɗi yadda za a yi amma to ana cikin wannan fata sawar alhayyanu ai sai al'ausu wal khadarat sai sai motsin rigingimin rugun tsini ya tashi tsakanin kabilan guda biyu kuma kun ga an ba wata mas'ala kuma kenan an shiga wata mas'ala hatta hamu an yaqtatilu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala minbari har suka kusa su fara ma fito da makamai a yaki kuma annabi yana tsaye kan minbari fa falam yazal rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffizuhum hatta takasu annabi bai ku- bai gusata yana kun shiru har sai da kuma kowa ya shiru qalat tace fa bakai fa bakaitu yaumi zalika wannan dai yinin nawa bayan na kwana ina kuka yinin ma na tsawon sai ba abinda nake sai kuka la yarqa'u li dam'un hawaye baya kakkautawa wala aktahilu binum hasan na fa ban ban bacci ba qalat tace fa asbaha abawaya indi washe gari tunda jiya na je wajen mahaifana sun ga halin da na baro to washe gari su kuma sai suka zo gidana da Abubakar da, da- da ita mahaifiyarta suka shigo wajena wa qad bakaitu laylatayn dare biyu ina ta kuka da yini daya la aktahilu binawmi ban yi bacci ba hawaye bai tsaya ba sai suke da can hawaye zai halaka ni ma kuka zai halaka ni ni tsatsaka min ainihin koda qalat tace fa baina ma huma jalisani sat indi tsakanin suna nan zaune a wurina ga ni ga Abubakar ga mahaifiyata wa ana abiki ni ko gashi ina ta kuka fasta'azanat alayya imra'atun min al-ansari sai wata mace tace tana neman izini ita ma duk ta ji halin da muke ciki da halin da gari yake ciki ta shigo bata faɗi sunanta ba anan Aisha ta ce sai ta shigo da ta shigo sai ta tarar da ina kuka ita ma sai ta shiga kukan fajala satta biki mai sai ta ci gaba da kuka tare da ni kala ta ce fa baina ma na hanu ku fa baina na hanu tsakanin muna haka gani ga mahaifiyata ga mahaifina ga ita yin kuka dakhala alaina rasulullah sai manzon Allah sallama ya shigo fa sallama sai ya sallama summa jalasa sannan sai ya zauna walam yajlis indi munzu qila qila ma qila tunda aka fara faɗa abin da ake faɗa in annabi yazo bai taba zama waje na ba in yazo kawai mai kowa yake ce kai fatiku yaya jikin naku yake sai ya wuce amma ba zama tace amma a ran nan ya shigo sai ya zauna a fata shahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi kalmar shahada ya shaida Allah ya shaida da aikansa sannan yace bayan haka ya ki Aisha tu fa innahu balag qad balagani anki kaza wa kaza labari ya isan min ana faɗa cewa kaza da kaza a kanki fa in kunti bari'atan fa sa- fa sayubarri'iki Allah idan ba ki ba na san Allah ba zai bar abin haka ba zai kubutar da ke wa in kunti alamti bi zambin in kuma kina da wani zunubi a ciki da kika yi fastaghfirullah ki nemi gafara Allah wa tubi ki tuba gare shi fa innal abda idza atarafa bi zambihi domin bawa idan ya furce zunubin sa sun mataba ila Allah sannan ya tuba ga Allah taballahu alaihi Allah sai ya karɓi tubansa qalat Aisha tace falamma qaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalatahu ina jin manzon Allah yayin da ya gama duk wannan maganar sa kalata dam'i sai naji hawayen nawa ya dauke gaba daya ya yanke hatta ma uhisu minhu qadratan na nemi ko kwaya ɗaya na rasa fa qultu li abi sai na waiwaya sai na kalli sai na babana abubakar nace ajib rasulullahi amsawa manzon Allah ba ni zan amsa musu ba amsa masa fi ma qala a cikin abin da yace Ƙala sai abubakar ya ce wallahi ma adari ma a ƙulu ne rasulillah ya ce wallahi aisha ban san me zan cewa manzan Allah ba akan wannan fa qultu li ummi sai na cewa mahaifiyata ajibi rasulullah amsa amsa manzan Allah ki amsa wa mun annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan maganar sa qalat ma adari ma za a ƙulu li rasulillah aw ma aqul li rasulillah ban san me zan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba qalat sai ta ce fa qultu nace to ni sai sai- bari in ce ni eh wato aiki ya same ta kenan fa qultu ana jariya jariyatu na faɗa amma kun san ni karamar yarinya ce a sannan hadithatu sunni mai yan ƙananan shekaru la aqra'u kaseeran a sannan kuma ban yi karatu da yawa ba nan tana karama ce farkon farkon farkon lamari ne ban karanta wani abu da alqur'ani da yawa ba sai ta ce inni wallahi ya rasulullahi wallahi ni qad alimtu laqad alimtu na san laqad sami'tu hadha alhadisa na ji wannan maganar hatta taqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi har maganar da take yawo din yanzu na ji ta har kuka ji ta kuma kuka gaskata ta wala in qultu lakum inni bari'atu in nace muku ni na kubatacciya ce ni ban yi komai ba wallahu ya alamu anni bari'atun kuma Allah ya san ban yin ba la tusaddiquni magana ta ba za ta zama shaida ba tunda akai na ake tuhuma kuma sai in ba shaida akai na ba za a yarda da magana ta ba wala in itarabtu lakum in kuma ne muku furici bi amrin akan wani lamari wallahu ya alamu anni minhu bari'un cewa kuma ni Allah ya san ban yi ba la tusaddiqunni kuma za ku yarda na san wannan kuma shi za ku yarda sai ta ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma ajidu lakum masalan ba abinda ba abinda zan samu gare ku na misali tana ta ban girma ga annabi lakum kum kum amma da annabi take bata ce laka ba laka ba lakum ban samu wani misali da zan ba ku ba ya rasulullahi illa qaula abi yusufa sai dai fadin baban annabi yusufa ga ƴaƴansa lokacin da suka yi abin da suka yi suka zo suke cewa ka nema mana gafara me yace fa sabrun lokacin kai da annabi yusufa ya tafi yayi nema ya rasa kuma shi ya san bai mutu ba kuma shi an ce masa ya mutu ba abin da yake sai ce fasaburun jamil to ce ni ma wallahi abin da zan gaya maka kenan ya rasulullah fasaburun jamil zan yi hakuri hakuri kyakkyawa wallahu almusta'an Allah ne abin taimako alama ta sifuna akan abin da kuke sifantawa abin da ake cewa nayi Allahu almusta'an qalat tace na gama wannan magana sun mata hawaltu sai na juya kawai kuma fadda ja'atu kawai na kwanta akan shimfiɗa ta kala ta ce wa hana ki wa ana hina idin a alamu anni bari'atun amma ni na san abin da na faɗa din nan ba abin da na faɗa wanda ba daidai ba na san a kubucen nake wa anna allaha mubarri na ce kuma Allah ba zai bar ni haka ba walakin wallahi ta ce amma wallahi ma kuntu azunnu anna allaha munzilun fi sha'ani wahaya ko da nake zaton Allah zai kubutar da ni ba wai ya saukar da wahayi a kaina ba a'a sai dai cewa Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam arzu an yara Rasulullah sallallahu alaihi naumi ru'ya annabi ya gani a mafarki a nuna masa kubuta ta a mafarki a nuna masa duk yanda abin yake abinda na zata kenan qala tace fa wallahi na kuma rantsewa da Allah ma rama Rasulullah sallama annabi sallallahu alaihi wasallama bai motsa ba daga wurin wala kharaja bai fita ba ba wala kharaja ahadu ba ɗaya da ya fita abubakar yana nan mahaifiyata tana nan ita yin kuka tana nan ina nan annabin yana nan hatta unzila alaihi sai ga shi ana masa ana saukar da wahayi gare shi fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-burha sai irin abin da yake kama manzon Allah ta san dama in wahayi zai sauka kowa ya sani annabi na fadawa cikin yanayi gumi na kikketo mata komun tsananin sanyin da ake hatta innahu la yatahaddaru minhu mislu al-juman min al-araq wa huwa fi yawmi shatin min fiqil al-qawl alladhi yunzalu alayhi saboda tsananin abin da Allah yake saukawa manzo Allah na wahayi sai ka ga yana keta gumi komun tsananin sanyin da ake qalat sace falan ma surriya yayin da aka yaye wahayi annabi ya dawo ya karbo wahayi wa huwa yadhaku surriya adu wa huyar sai aka yaye wahayin sai gashi yana burbushi kuma abinda ba abinda na gane na dade ban gani ba a tsawon tsakanin mu a wannan lokacin sai gashi ya kalle ni kuma sai naga yana burbushi fa kanat awwalu kalimatin takallama biha farkon kalmar da annabi ya fara yi bayan haka shine ya Aisha yace ya Aisha amma amallahu azza wa jalla faqad barra aki Allah azza wa jalla ya sauka min wahayi ya ce baki ba faqalat ummi to kowa yana ji mahaifiyata sai ta ce qumi ilaihi ta shiga ta shiga mijinki mana ta buga mijinki mana wato ki ki ki ki je ai ai murna qalat qultu la wallahi wallahi a'a la aqumu ilahi ba zan tashi gare shi ba godiya kike so in je masa la ahmadu ba wanda zai zan gode wa illa Allah azza wa jalla فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه zuwa ayoyi guda goma Aisha ta ce falamma anzalallahu haza yayin da Allah ya saukar da wannan a cikin kubutata qala Abubakar Siddiq to wannan magana ce dai kuma za mu haɗu da duk maganar da ta yi yanzu za mu haɗu da su cikin aya dai to kun ji abin da ya faru in Allah ya kai mu gobe ayoyi guda goma ne muna sa ran kuma eh insha Allah mu zarge su alhamdulillah